أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موصول وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادلنا بهذا المعبري والتارثين لن تكلنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwarsa da kallonsa ya sake da mu wannan rana ta alhamis sha biyar ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da wato shida ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ci gaba da wannan tafsiri na wannan sura da muke ciki kai hijirati a cikin wannan sura na sura hijirati kamar yadda ya gabata mun tsaya kan wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato kullum ne taraka sama sai dai a cikin waɗannan aljanu sai dai wanda ya je ya sati wato ji wanda ya sati ji idan ya sa ta ya ji mai mala'ikun yake faɗa mara al'ada ya Allah ta baraka wata ala sai biyar da shi wato tasbahu bi shahadin sai biyar da shi da ainihin garwa shi na wuta wanda ya zama to bi magajin wannan kan ayan da muka tsaya saboda haka Allah ta baraka wata ala ya tsare wannan sama saboda alfarman sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to wato akan hana wani abu da wani abu wato wani abu ya zama shi ne dalilin tsare wani abu da aka yi abin ya zama to ba zai yi ba saboda haka an tsare sama wato shedanu ba za su yi ba albarkar su na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama to sama an tsare ta ba za a ba za su yi zama ko kusa da ita ba saboda albarkar su na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma sai ga shedanu kuma shedan yana zuwa wurin sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to me yasa haka wato wani zai ainihin zo an hana ainihin wa'in shekaru zuwa sama saboda barkar masala su ta sallam amma ga shi suna zuwa wurin da kuma ga shi dan yana zuwa wurin da ibnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bishe shi ya ce me yazo yi ya ce ya zo ya tambaye shi ya tambaye shi me yake so ya ce ai me ya fi duniya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu ainihin haduwa da shi dan ya zo wurin ibnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba manta har wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya daure shi a ɗayan da cikin tawarin masjid duka wannan wato shi wuce za a iya hana wato wani abu dalilin wani abu amma shi kuma wannan ba za a hana shi ba ai wanda zai sabi mun ya shidan mun ya shayatin min sama dalilin sa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shaytanu zuwa sama amma Allah tabaraka wa ta'ala ya nau shi kun shi ba za mu nawa Allah zai hana wani abu ya faru saboda wani abu amma wannan abun ba za a hana shi ba albarkan wannan din wato zai zamanto an hana shaytanu zuwa sama alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaidanu suna zuwa wurinsa ya ce o nafsi ya ce shi abin shi da kansa sallallahu alaihi wasallam shaidan yana zuwa wurinsa wa ya ce shaidan da ya ji kafa shi amma idan shaidan ya zo wurin sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaidan ya zo wurinsa ne saboda ya halaka kare shi shaidan shi zai halaka saboda ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yuriko idan da na nufin shaidan yuriko nuru idan shaidan ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kowane shedun din gaba daya ka hazi firash allati taqaw ala nari shi wace kamar wannan kwari da ake cewa malam bude littafi da suke afkawa cikin wuta don kuka zo takawa ala nari wata mutu suna afkawa cikin wuta su mutu lokaci ne su fada sannan su ka tawarwa su fada to haka lamarin yake wata mutu a shedani da dana min nabi sallallahu alaihi wasallam ya halu shedan idan ya zo ya kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai halaka amma dan zai gane zai halakan ba zai hana ya kusanta ba zai ainihin halaka saboda haka kamar da yadda waɗannan kafari don kun zo kun da jiuta hasken wuta zai ya jazo amma suna zuwa sai su fada su mutu to haka shi ma shedan hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai janta idan ya zo kuma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya halaka ya kusance shi sai ya kone haka nan kuma sai na Umar yace la yadinu min Umar ala yadinu min la yadinu min Umar haka shedan baya yin kusantan sayyidina Umar saboda hadisi da yake cikin Sahih Bukhari wanda Sa'd ibn Abi Waqqas ya karbo wanda yake sa'dar Umar bin Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hu nisbatu min Quraysh shaydan bin Umar ya zo ya nemi izini wurin manzala sallallahu alaihi wasallam zai shigo a lokacin kuma akwai mata a wurin manzala sallallahu alaihi wasallam waɗannan mata suna tare da manzala sallallahu alaihi wasallam suna ta ainihin maganganun su wato kallimna takbirna ajali aswatu wannan suna magana su yara yawan ta kururu kuma suna daga muryar ku sama suna yin haka sai ga sai na umar ya zo da sai na umar ne yi izini sai suka tashi suka gudu kuma na fabazar nan hijaba sai suka tashi suka yi sauri suka shiga hijabi da suka yi sauri suka shiga hijabi shikenan wato a hakan ya faru suka yi sauri suka shiga hijabi sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara dariya da Umar ya shigo yake a da hakan lawun dinaka ya rabu dalla ya ma'aikin Allah Allah ya sa wato hakoran ka bidariya wato wani kalma ne na yebo wato Allah ya sa ainihin hakoran ka bidariya sai ainihin Allah sallallahu alaihi wasallam ajibtu min haula ya allati kunna indi falamma sami'na tawtuka jarda fi jadarna min jam yake hakika na yi mamakin waɗannan ƴan mata wanda suke wurinka lokacin da wato lokacin da suka ji kayan izini kana yin izinin shigowa sai suka yi sauri suka yi gaggawa suka shiga hijabi suka kare kansu qala umar sai na wa yace anta haqqan yubanna ya rasulullah ai ya rasulullah kai zai cancanta su ji kurkinin ka su ji tsoron ka ba ni ba me yasa za su ji tsoron sai na umar za su ji tsoron na ni ba su ji tsoron ka ba ya rasulullah shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wato sai na umar yace ya adu wato an tobi wannan ya wanda suke kin kansu waɗannan mata ya goma iya kanku ne a cikin bana ni wala tuji wala tuji na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna jin farjini na kuna tsoro na alhali ba ku jin tsoron bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai suka ce na'am anta afaddu wa aglas min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai kai ka ji zafi ka ji fushi wato ka ji tsawa ka ji zafi akan manzala sallallahu alaihi wasallam shi manzala Allah rahmatan lil alamin ne saboda haka za su iya zama wurin su su dace su daga murya ana wasa da dariya amma sai na Umar ba za a yi haka da shi ba saboda haka sai suka ce sai na Umar ai daɗi zafi daɗi ainihin zafi shi yasa ba za su iya haka da shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai haka ne ya ibnu ya ibnu Khattab wato wannan ne nasi da yadi malam yace shaytan salika fajjan qatu illa bi fajjan wa fajjan ai haka lamarin yake saboda zafin kama shedan ba zai ganka ba ka bi wata hanya ba zai tabbata da hanya da shi ba sai ya bi wata hanya daban wanda ba wannan hanyar kai gabe saboda za su ce na Umar radiyallahu ta'ala anhu saboda haka kaga nan ma wato ainihin shedan yana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biladi amma zai canja hanya idan ya ga Umar to albarkar manzo Allah Umar ya samu abin da ya samu yana bin hanya shedan zai canja hanya amma kuma ga wanda ya samu albarkar shedan yana zuwa wurin shi da shi za a iya hana wani abu tafidiyan wani abu shi kuma wannan ba za a hana shi ba saboda in zo wurin manzo Allah shi ne wurin manzo Allah za a ji abubuwan da shedan yake so za a ji abubuwan mutane da shedan yake so za a ji mutane da shedan ya ainihin baya so za a ji ayyukan da shedan yake so za a ji ayyukan da shedan baya so shi ne dalili ya zama yana zuwa wurin ainihin sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi kenan da nawu sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya lafi maka don kun zo ma wurin manzo Allah ya dace ya nesa shedan ya zo zai ya nesa amma ya bude manzo Allah ya kusanci manzon Allah ne kawai don yin halaka kaɗai halaka shi ne ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arda madannaha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kaza kuma mun shirye data ai batannaha an shirye da wannan kasa wa alqaina fi arrawasiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun sanya arrawasiya wato ainihin a duwatsu wato jibalar sawadin da Allah ta araf da aliha an sanya duwatsu wanda suke tabbatar da wannan kasa saboda karta karkace da ainihin adil arfi wanda suke zaune a kasa kar an kasa ta karkace da su amma wannan kamar yadda mai tafsirin sha'arawi yake wato a wato lamarin kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haka amma dan adam saboda yanda ingani ta ainihin ba su da shimfide ba hakan ba zai hana cewa ya kasance wanta duniya tana nan kaman kura ba tana nan kaman kwallo a kewaye take to an sa wannan kasa wato an sa wannan duwa zuwa kai ne saboda kar kasa ta karkata yaminin wa shimalan kar ta girgiza haka amma tana kaman kwallo tana juyawa yake wannan ba zai hana faɗin cewa kaga suna juyawa ba saboda Allah tabaraka taala faɗa kan duwatsu tsaron jibal ta fi kuma jami'a ya kamar marasa muna ganin duwatsun nan suna tsammanin suna zaune ne wuri daya amma suna tafiya yadda girgije yake tafiya to tafiyan da ainihin duwatsun suke yi suna tafiya ne tare da yadda kasan take tafiya kasan tana juyawa tare da su tana juyawa amma dai ba za ta girgiza kudu wato yamina wa shimalan ba sai dai ta juya ita take juyawa kamar kullum domin saboda haka ce wannan ba zai hana kasancewar kasa tana juyawa ba a saboda haka wal ambatna fiha min kulli zawjin mawdud Allah tabaraka taala ce muka tsirar kan wannan kasa daga dukkan ainihin wato kulli shay'in min kulli shay'in mawdud Allah tabaraka taala ce muka tsirar kowane abu wato gurgurun iko tsirrai Allah ya tsirar kowanne ma'lumul qadar kowanne zamanto an san gurgurunsa an san girmansa an san yadda yake fitowa saboda haka aka ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya anan a cikin malaman tafsiri wasu suka ce a a wato wa an banna fiha min kulli shay'in mawdun bi ma'ana ma'dud ko wani abu Allah yana tsirar da shi ne a kirje a kidayenye an san iyakansa an san gurgurdonsa an san yawan abin da zai fito wasu malamai suka ce wato ma'dud kirjeke wasu suka ce mawdun wato manzum ko wani abu yana fita a wato a tsare yadda ko me yake taruwa to haka Allah ya da sirransa suna nan a tsare yadda Allah yake so ya tsara su sannan Allah yake waje Allah lakum fiha ma'aisha muka sanya muku a wannan abubuwan da suke fitowa daga kasa muka sanya muku ma'aisha wato min al-thimari wal hurub ainihin abubuwan da za ku rayu da su abincin da za ku ringa ci cikin tsirrai ku rayu daga cikin ainihin ɗayan itace da kwayoyi na alkama da dawa da gero da shinkafa da masara da maiwa da sauransu waɗannan su ne ruhu wato aka sanya wannan amma listin bin lahu da raziki dan Allah tabaraka taala ya sanya akwai waɗanda ku suna hannunku amma ku ba ku yi azurta su ba arzikin su baya hannunku wato min al-abidi wad dawabi da dabbobi da ainihin bayin ku walan ami da dabbobin niwa fa inna ma yarzuquhumullah sani Allah ne tabaraka wa ta'ala yake azurta su duka arzikin su ba hannunku ke ba arzikin na narzuqukum wa iyyahum a wani wurin nan rizqu wa iyyakum da ku da yayan ku duka Allah ne tabaraka taala ki azurta ku saboda haka dabbobi arzikin su yana wurin Allah Allah sai ya sanya ku za ku ci gida ku kuma harawan da kuka bari ba ku ko ke zama sun ci ne a cikin ku Allah sai ya fitar muku da arzikin su a cikin arzikin ku sai ku ci masara ku kuma sai ku ci dukan wato ku ku dukan ku ci ko ku ci dawa cire muku da cire muku kuma dangarniyan dabbobi zama suna ci Allah sai ya rinka fitar muku da arzikin su a cikin arzikinku saboda haka arzikinsu ba wai a hannunsu yake ba ne Allah ne tabaraka wa ta'ala yake fitar musu da arzikinsu dai bai sha yadda ya so tabaraka wa ta'ala ba muke azurta su ba
وعن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لاقها فأنزلنا من السماء ماء فأتبعناهم وما أنتم لهم بخازنين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba wannan dabbobin da ba ku ji Allah ta ku Allah ce ba su kaje ba in min shay'in illa inda na ka zai komai da ka sani ba wani abu wanda taskata ba wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake ba ai mabashi ka zai mabudin wannan taskocin duka suna wurin Allah tabaraka wa ta'ala dukan arziki cikin sai yana wurin Allah idan Allah yana so ya baka arziki sai ya baka fita mabudin wannan arziki sai ya zama to kana samun su cikin sauki ka zama to kana guduwa a wurin sa a cikin sauki saboda komai arzikin sa yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato sai ya zama to kaza yin hu inda Allah mafati hu mafati kaza yin hu inda Allah wato mabudan ainihin wannan taskoki suna wurin Allah kuma ma nuna zilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce baya saukar da waɗannan arziki da ainihin a yake wurinsa sai da ainihin gwargwaron sa ne ne kun da shi da na kaza inu kaza inu tabaraka ta'ala wa inda Allah tabaraka wa ta'ala ko wani abu tabbatar yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba ya saukar da shi sai da gurguru ba za a sake ma arziki yadda bai cutar da kai ba sai a sake ma yadda zai amfane ka kamar jariri ne lokacin da ka haife shi ba za ka ɗebo ainihin wato tuwo ka ringa tura masa ba a arziki ne tuwo amma shi a wurinsa ba shi bane ba ko kuma ka ce za ka ɗauko man shanu ka ringa tura masa saboda shi man shanu kamala ne a ce za a ringa tura masa ba za a yi haka ba a kowane abu a hankali har ya fito shi ya zo arzikin da zai amfani da wannan arziki sai a bashi to kowane arziki yana wurin Allah amma Allah ya saukar da shi ne gwargwadon lokacin da mutum ya iya zai saukar da wannan arzikin da kuma gwargwadon bukatarsa saboda haka Allah ce baya saukar da shi sai da gwargwadon sananne wato a wurin Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala wani ne ya ce kul law antum tamlikuna kadani rahmatu rabbi idan lam taktum khashyatan infaq wa kana insana fatur aida mallakan kadani rahmatu rabbi da suna wurin ku da za ku kare ku saboda tsoron infaki saboda dan adam yana da rowa saboda kana insani fatur mutum yana da goro da ce dukkan arzikin halitta gaba ɗaya na wurin ku da wasu ran za ku kame saboda tsoron bayarwa amma saboda dan adam mutum ne mai goro amma Allah tabaraka wataala a wurin sa yake da ce iskar da zaka shaka taskar ta yana wurin wani ne sai ka je ka tambaye shi ba ka wata ranar zaka zo ce kai iskar nan ta kusan garewa kai hakuri kaga kenan saboda dan adam yana da goro wata ran zai ce ma a wawu ko da akwai din shi yasa Allah ya sanya wadannan taskokin abubuwa duka a wurin sa bai sanya su a hannun wani ba hannun Allah ne tabaraka wataala Allah ya kan azurta wanda yake so a lokacin da yake so ta yadda yake so da inda ma mutum bai tsammani ba inna la yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azabta wato wanda yake zuba tare da hisabi ba dan ma yake la yaji Allahu makharajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib wanda Allah ya kiyaye Allah ya tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya aina sa masa mafita duk halin da yake ciki na gurji Allah sai ya sa masa mafita sannan Allah ya azurta shi inda bai yi tsammani ba da inda ba ya tsammani fitowar arziki sai ga arzikin ya same shi ta wannan hanya saboda lamarin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah ce dukan taskoki na ainihin duk ƙasa kazairul ardi wato taskokin da suke ƙasa a duka suna wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka baya kuma kazairu kazairu rizqi suna wurin Allah Allah baya saukar da shi sai da gurgurun gurgurun bukatan mutane Allah zai ba su sannan wa arsalna riyahan lawaqiya Allah tabaraka wa ta'ala ce shi yake aiko iska wacce take ainihin wato lawaqiya fi haka fayyatali ma'an inda take kiriri wa girgije a samu ruwa wato take ayin kaura aure tsakanin girgije da girgije abin da ya kira kiriri shine wanda Allah tabaraka yake aikowa bishiyoyi sai a dauki iskan wannan bishiyan a kai wannan bishiyan sai zama to an haɗa aure tsakanin wannan bishiyoyi sai a samar da yaya to haka Allah yake aiko irin wannan iska wanda za ta yi kiriri tsakanin gajimare girgije namiji da girgije na mace sai a samar da ainihin aihuwa na ruwa sai a samar da ruwa Allah tabaraka wa ta'ala shi yake aiko da wannan ainihin wato iska wanda take lawaƙi a wurin wasu malamai suka ce masu ikilili wasu malamai suka ce a mubashira ce iska ne wacce take albishir idan kun ga irin wannan iskan albishir ne ruwan sama yana zuwa saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya samar da irin wannan wato irin wannan iska wacce take ainihin fa anzalna min as-sama'i ma'an Allah tabaraka wata'ala ce Allah zai saukar da ruwa a cikin girgije min as-sama'i daga sama wato wannan girgije zai sauko da ruwa daga sama saboda ainihin da kudurin Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi wannan iska wacce take da watsi wanda take hada kilili tsakanin girgije wato idan ta wannan kilili sai a tokar da ruwa ma'an mabaran ruwa fa asqaina kumuhu Allah tabaraka wa ta'ala ce bi a shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu liqazinin da kuma abinda wato ku ba ku da ikon taskace shi idan ruwan ya tokar yadda yawa baka da iko ka tara shi ya zama zai amfane ka har baɗi kuma a ce wannan ruwan kaɗai ya isa wanda ya zo daga sama a'a dole gobe kuma sai kun bugaci Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wani ruwan saboda tsirran nan su samu saboda kuma ku samu saboda haka ba za ku iya ainihin tattace wannan abubuwan da Allah yake saukarwa ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala zakara fil qur'ani samayatu min jinsi riyahi Allah cikin alqur'ani ya ambaci nau'in iska har guda takwas mabambanta daga wannan iska zuwa wannan iska har guda takwas yace arba'atun lil azab wa arba'atun lil rahmah iskoki da Allah ya ambata cikin alkur'ani ya hudu sai suka zamanto na rahama ne guda hudu suka zamanto na azaba saboda haka a kullum makanar yawon rama kanar jamal ta kunu jamal duk lokacin da iska a arbatun rama a kullum makanar yawon rama ta kunu jamal duk lokacin da iska ta zama to na rama sai ta zama to jami'i sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ta da jami'i shi yasa na ka ce riyaha ba ce rihu ba da mufradi aka kira ta riyahu ya zama to jami'i wa idza kanat azaban takunu mufradan idan kuma iska ta azaba ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ambace ta mufradi wato ya ambace ta iska guda daya saboda iska ce ta azaba dabi'u fil qur'an da karatun qur'ani wato wannan haka yazo tsarin da alqur'ani Allah ya ambata cikin alqur'ani iskoki da ainihin rahama su almursalati urfan wazariyati da wannashirati kaga waɗannan guda uku dukan su na rahama ne bayan su sai wannan lawaqiya riyal lawaqi wasu malamai suka ce suna kira da al-bashirat wato iska wacce take ainihin albishir da ainihin samun ruwa saboda haka waɗannan su ne iskoki wato na jiriyan fasifan warihan asifan waɗannan hazi arbi azab yace waɗannan guda hudu hazi arba lil azab waɗannan guda hudu su kuma na azaba ne da waɗancan guda biyu da waɗannan kullama ja'a rihul azab takunu mufradan yace duk lokacin da Allah zai ambaci iska ta azaba to za ta zo da mufradi saboda kokarin ta yinda lokacin da za ta zo za ta hazu ne wuri ɗaya saboda ƙara ƙarfi duk abin da ta yin kara za ta kau da shi saboda haka kullama ja'a lirama takunu jama amma in ta rama ne sai da zaman to jami'i sai da zaman iska mabambanta amma an kira da malan jami'i za ta zaman to a rarrabe ba za ta yi karni ba sai da zaman tana samar wa mutane rahama lianna riya riya rahama ta kun zina sai shi ka annaha jama'a wato domin iska in ta rahama ne za ta zaman to tana ainihin rarrabe wato sai da zaman to tana tafiya tana shiga kowane lungu duk za ta isa kowane tana rarrabe amma kowane hanya kowane rinka da hanyar da za ta bi kamar dai inda mutane za su rarrabu jama'a za ta zama za ta rarrabu da ringa shiga lungu-lungu to wannan shiga da za ta rarrabe shi yasa ake kiranta jama'a amma rihul azab idan iska ta azab da jamma za ta ringa taruwa ta zama abu guda ɗaya ta kuna uwa ma gida wato a a yadda zaman to iska guda ɗaya farda lijimar wato za ta zaman to iska guda ɗaya mai ƙarfi saboda menene saboda rusawa don ta zo guguwa yadda zaman to ka ganta a tare a wuri ɗaya saboda iska ce ta azaba ita ringa rusa komai duk hanyar da ta bi sai ga ta rusa komai da komai a wannan kasashe Allah ya kiyaye mu ba a samu irin wannan iska ke wato irin wannan iska da take ainihin rusawa sosai a ce na akwai lokacin shekarun baya da aka mutu wannan iskar duk abin da ta bi za ta zama to ramin za ta zama to didige duk tsawon bene da zo kuma suna nika shi ta wuce saboda ainihin ta azaba ne za ta zuwa ta tare sai ta bi wasu hanyoyin ta rusa to su waɗannan na azaba sun kasu kashi biyu akwai wanda ya kiranta asif akwai kan da ya kiranta asif wannan asif bil ain wannan qasif bi qaf hadhihi riyahul bari tubriqul fulka wasufun fil bar wadannan guda biyu da iska asif da iska qasif wadannan iskoki ne da suke bin teku suke dulmuyar da kwale-kwale da jirgin ruwa duk lokacin da suka biyo sai ga sun halakar da kwale-kwale sun halakar da jirgin ruwa su barnansu wato azaban da ake turowa na wannan iskan yana kasancewa ne cikin teku ba kan tudu ba sannan rihan sarsar da yakin duk kuma filbarri kulli hal azab wannan kuma suna dukkan tudu ne amma dukan su dai na azaba ne yanzu kuma na rama dama an faɗa kulli annashirat da zariyati da kuma wal mursalat na mubashirat shine mubashirat shine lawati waɗannan su kuma na rama ne guda hudu su ma na azaba guda hudu yace ma ja'a fil qur'an rihun mufrad lil rama illa marra wahida iska bai zo a cikin alqur'ani da nufin rama ya zo a matsayin mufradi ba jam'i ba sai a wuri guda ɗaya shi ma a wuri guda ɗayan sanda Allah ya hada shi da tsayi ba shi ne wanda zuwa cikin sirrin Yunus alaihi salam Allah ya ce biriyin tsayi ba wato wata ba da tsayi ba kabla tabba lirama Allah tabaraka wa ta'ala sanda ya siffata wannan iska da cewa ruwa qayyib sannan ta kasance iska ta rama saboda idan dai iska ka ganta da mufradi idan dai iska ce ta azaba za ka lamarin Allah tabaraka wa ta'ala yake shi yake jiya waɗannan itace a baya Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ilmomi da suka shafi sararin samaniya da taurari da gurje da komai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya mana ilmi da ya shafi tattalin abin da ya shafi kasa da kuma ilmin duwatsu duka Allah ya gaya mana wannan da ya gama sai ya gaya mana kuma ilmi abin da ya shafi iska duk wannan kowane abu ne kowanne ilmi ne mai zaman kansa kowanne kos ne mai zaman kansa ko fil ne mai zaman kansa wanda idan ka bi shi zaka samu ilmomi wato a ƙarƙashin sa abubuwa masu yawa Allah sai ya kawo mana abin da ya shafi iska kuma ilmi abin da ya shafi iska sai ya gaya mana ga yadda iskokin suke akwai na rama akwai na azaba na rama guda hudu sai guda ɗaya wanda ya zo da aka siffanta shi da zai duka suna zuwa da jami kuma ya gaya mana wato na azaba suna zuwa da mufradi su kuma sun gasu kashi biyu akwai iska guda biyu su ana azaba ne ga wanda suke cikin ruwa da teku da zo da ainihin halaka wanda suke cikin ruwa sannan guda biyu kuma suna halaka abin da ke kan tudu ne sai ga an yi iska akwai wani iska da ko da shuka ne idan an yi wannan iska ta azaba ta shuka ya tsiro idan aka tura wannan iska suna zuwa suna bugawa sai a gona ta dawo empty kamar ba taɓa shuka ba wani bawan Allah ya je ba musulmi ba ne ya je ya biya kudin noma aka nome gonansa dubu arba'in aka yi noma gona ta fito da shuka abu shi yana jere ya yi kyau to sai Allah tabaraka ta la turo irin wannan iska cikin dare iskar ta zo ta tafiyar da komai ka Allah tubula gidan kamar jiya babu komai a wurin da safe da ya zo ya ga gonar sai ya fara kokara tambaya madarsa shi fa da kai shi don Allah inda gonan ta take shi nan wurin ba wurin bane tunda jiya ya bari wuri yayi kyau yana cike da yabanya da komai yadda ake bukata amma Allah ya rago da wannan zuciya wanda take take ta azaba ya zamanto kamar ba taba shuka ba a wannan wuri saboda haka haka lamarin Allah tabaraka wa ta'ala yake idan ya turo ainihin iska sai ta zamanto ta halakar da wuri sai zamanto ka Allah ta gada bidansu wannan shi ma fil ne mai zaman kansa to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama gama ya mana wadannan iskoki sai ya gama na karshe ai kowa zai kare da wannan ƙasa da samar da iskokin duka komai zai kare sai Allah tabaraka wa ta'ala shi zai gaje komai shine ayan da take gaba inna wa inna lana
oh aka karanta wannan nan mun yi wannan ita nan warku
ah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wato wa inna lana nuhi wa namitu ai mu muke ai kashewa mu muke rayawa don da kaga ya rayu Allah ne tabaraka wa ta'ala ke raya shi dole kuma ya koma ga Allah Allah ne tabaraka wa ta'ala ke ainihin kashe shi wala nu warisun sannan kuma mu ne masu gadewa ai albaquna dari jami al khalqi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake wanzuwa shi zai gaje dukkan halitta wato zai zamanto inna lan narisu al arda man alaiha wa ilina yurja'un Allah tabaraka wa ta'ala Maryam yace mu za mu gaje kata a da duk abin da yake gangata ai da kasa da abin da yake kan kasa duka zai koma ne ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah shine zai gaji komai Allah tabaraka wa ta'ala huwa hayyul ladzi la yamutu Allah tabaraka wa ta'ala shine rayayye wanda baya mutuwa ba zai mutu ba wa kullul malaikatu yamutuna amma dukan halitta za su mutu an akhirihim har zuwa karshen su wa yabqa Allahu warithan lil jami Allah tabaraka wa ta'ala sai saura shi kadai wanda zai gaje komai da komai sai zamanto a komai ya alaka ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أبن ذي كبيرون قطع ذي قاري ذي زمن تو كمان بقى يشي أما ذلك الله تبارك وتعالى شيري شيري كمان يا كولا لولاك وكل لك في كل تبارك وتعالى في قال لكم وإنا لنعلم بمن ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه عليم عليم الله تبارك وتعالى أي شيء أي كشفة شيء راية وأنا تبارك وتعالى دون شيء راية وأنا ما نحن تكلم لي على تكلم وأنا المستقدمين منكم wannan raya Allah ta baraka wa ta'ala ya tsaro da suke gabatuwa a cikin ku wato suke wucewa ba za su wuce ga baya wannan raya kamar da wannan kotu ya kawo malaman tafsiri sun yi maganganu ba mu yawa akan ma'anar menene mustaqbili menene mustaqbili akwai kauri na malamin tafsiri har guda takwas na farko abinda sayyidina abdullahi bin abbas wato abinda abdullahi bin abbas a gurin kadada da yake da masu magana suka ce al-mustaka da mina ai fi karfi da yawon Allah ya ce ya san wanda suka gabata ana nufin wanda aka fara halitta daga farkon halitta har zuwa yau al-mustaqirin ana nufin allazina lam yakhluqu ba wanda Allah ya halitta har zuwa tashin kiyama shine ma'anar Allah ya san wanda suka gabata kuma ya san da za su a baya wato Allah ya san halittar da ya tun farkon halitta har zuwa yau kuma ya san waɗanda zai halitta har zuwa da tashin kiyama in ji fadin ka tada da yake ma sai na Abdullahi bin Abbas shi kuma yake al-mustaqdimin al-amwat wal-mustakhirin al-ayat Allah ya san waɗanda suka mutu su ne al-mustaqdimin al-mustakhirin yake wanda suke raye wanda su ma aka jinkirta musu su ne su ma Allah ya san da su yake saboda alakar ayan baya Allah ya ce shi ke rayawa shi ke kashewa saboda haka Allah ya san wanda suka gabata suka mutu suka koma ga Allah sannan ya san wanda za su mutu a baya wannan fassara ta biyu kenan fassara ta uku shine abin da mujani ya faɗa sai a mutaka da mina man takaddama ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutaka da mina shine akwai da suka zo kafin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo da abuci ga bayan su farkon da ƙarshe da Allah ya yi mutakirin shine al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta hudu shine abin da wato sayyidul musayyib ya faɗa wato Allah tabaraka ta'ala ta mutaka da mini ce fi ba'at wa ghayri Allah ya kama da rabata a wurin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya da aikata aikin alkhairi Allah ya san su mutaakhirin fil ma'asi wa shirk sannan a wato magana da hada shi fara da kada shi ma da ya san kuma wanda kai da jiri wato wurin wato ainihin aikata sabon Allah da kuma shirka waɗannan su ne mutaakhirin magana ta biyar shi ne ta magana sai da mutayin yace mutaka da mini Allah ya kama musu gabata wato fi sujudin harbi a wurin sauƙin na yaƙi Allah ta baraka ta ya kama da nan al-musta akhirina fiha kuma ya kama da suke ja da baya suke tsaya a baya baya a wurin yaƙi wannan shine magana ta da musulmi magana ta shida wato shine abin da Imam Qurtubi ya faɗa yace mustaka da mina ay man kujira fil jihad mustaka da mina shine wanda suka yi shahada a wurin yaƙi Allah ya san duk wanda suka yi shahada a wurin yaƙi al-mustaqirin shi ne mallakin wato wanda ba kashe shi a wurin yaƙi ba su ne musafirin Allah ya san wanda suka yi shahada a wurin yaƙi kuma ya san waɗanda ba a wurin yaƙi suka yi shahada ba duk Allah ta bara ko da ya san waɗannan sannan magana ta bakwai shine abin da wato nan sha'ari ya faɗa yace ai a mustaqdimi abin da ake nufi wato awwalul khalqi sune farkon halitta musafirin shine akhirul khalqi sune ƙarshen halitta sai magana ta takwas wacce ainihin wato take cewa ai saka da ni wato ana da mutum turi salami wanda suke ba cewa gaba gaba a sabon sallah ba ta tsayawa a baya a su gaba gaba ce Allah ya san waɗannan kuma ya san mutum akhire wanda suke tsayawa a sabon baya baya to anan sai kawo tukun nuzul ga wannan aya daga ciki sai ya ce dalilin saukon wannan aya saboda ainihin wato tana magana kan cewa mustaka da mina a samun sallah da kuma wanda suke tsayawa a baya baya a samun sallah saboda wato wannan hadisi da aka ruwan yin hamun da ya kawo shi masu ya kawo shi daga hadin jauga shi kuma daga dan ibn abbas yace wata mata ta kasance ta zo sallah a masallacin da yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasana min ahsanin nasi mata ce mai kyawa tana daga cikin mata da suka fi kyau a duniya رسول الله وكان بعض القوم يتقدم حتى لا يكون في صف الآخر حتى يكون في صف الأول لئلا يرى sai aka samu wasu daga cikin safai suna sauri su je sahun gaba daya saboda kar a wurin sallah su ga wannan matar kyakkyawa dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufur rijali awwaluha mafi alkhairin sahun maza shine sahun farko wa sharru sufufin rijali wa sharru sufufin rijali akhiruha mafi sharrin tsawon maza shi ne tsawon ƙarshe sannan mafi sharrin tsawon mata shi ne tsawon farko mafi alkhairin tsawon mata shi ne tsawon baya me yasa tsawon mata na farko yana kusa da tsawon maza na ƙarshe to wannan sun zama to akwai sharri suna kusa da maza tsawon mata na ƙarshe ya yi nesa da maza saboda haka zama suna cikin alkhairi tsawon maza kuma na farko ya yi nesa da mata shi ma shi yasa zama yana cikin alkhairi to sai wasu tafai suka ringa sauri zama a zaman farko saboda kar ma su zaman to kusa inda za su ga wannan mata kyakkyawa ta shine su wasu kuma sai suka rinka jan baya sai an yi tsawon gaba ya shiga na ba su zaman to a tsawon baya saboda ta yakunu fi sabbil mu'akkida idan raka nazara ta tayi tsayi a ya zama a tsawon baya idan ya yi ruku ya ringa lekawa ta a matansa ko zai hango wannan kyakkyawar mata da ka samu wasu wanda suke yin haka sai Allah ta baraka ta ce to ba ya san wanda suke wucewa gaba gaba saboda su tsaya gaba kar wannan matar ta dinne su ya san kuma wanda suke tsayawa a baya saboda a bar su a tsawon baya idan an yi ruku su ringa leƙawa ta baya su ringa kallon wannan kyakkyawar mata ko wanda take mafi kewa cikin mata saboda haka Allah ya san waɗannan wasu malaman tafsiri suka ce wannan shine dalilin sauraya wasu suka ce a mutakaffirina mutakaffiri ana nufin wanda suke gabatar da sallah kan lokacin da ba su jinkirta ta wato Allah ya san waɗannan kuma ya san wato wanda suke jinkirta sallah wato man da kata mai karfi da bin adam na ba su ce daga wanda suka halitta da suka zo sun zama da annabi adam na zuwa yau sannan wanda kada suna kuta akire Allah ya san da zuwa akire da daga kiyama Allah ya san wanda zuwa karshe har zuwa da kiyama illa bin adam ila yau na adam sun zama da annabi adam har zuwa yau duka Allah ya san su tabaraka wa ta'ala ya san waɗannan sannan wa yuna rabbaka kowa yushiru yashiru Allah tabaraka wa ta'ala zai tashe su zai ta da kowa inda wa hakimun fi duniya Allah tabaraka wa ta'ala ne ne aikin sa ya ainihin iya alimu ko masani ne da gaski da hajjarsa Allah shi ne masani ko shi ne kuri duk abin da yake ba su ne tabaraka wa ta'ala ولقد جعلنا للإنسان سلسلة من حمإ مسنون ورجالنا خلقنا من قول الذكر السمون وإذ قال ربك للملائكة إن خالق مطلع صلصال من حميم مسنون to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana halittu abin da ya shafi sararin samaniya da halittu da ya shafi ƙasa da iskoki da duwatsu duka Allah ya faɗa kuma ya faɗa mana ya san wanda su gabata da wanda su a baya da baya Allah ta bada wa ta'ala sai ba da mama da bai wato yadda ya halici dan adam tun farkon sa shi mutum shine ba fada da ba Allah ya ce ba yadda aka halici mutum wala kalakna insana ala adam Allah ta bada wa ta'ala ya hakika mun kuma halici mutum shine annabi adam ne zamzari ai ne ne halici shi Allah ta bada wa ta'ala shi halici mutum daga tabo shi shi ta dawo ta bushe ta zama kamar kasko wato tabo ne za a ainihin rubar da ita da zaune da bushe wato zanta da wato irin ya bi da jisma wala wata da ko to da kira kata da wani sarika ta bushe to da daga koshe ta zaka ji tana kara kon kon kon kon to irin wannan kasa ita ce Allah tabaraka ta dace ya halitti dan adam da shi kuma kasa ta zama to min amali ai irin aswad masnun mutaghayyir an halitti dan adam daga wannan kasa wacce take ainihin karo a bushe wacce in ka daka ta zaka ji tana kara kon kon kon to kuma daga bakar kasa ne wacce take mutaghayyir wanda lamarinta ya canja an rufar da ƙasar za a biye ta ta rufe a za mata abubuwan ainihin ruwa da abubuwan rama da waye waye na sa wata kamar da yadda ake kawai da za a gini a rufar da ƙasa ta rufe ta su junanta to irin wannan ƙasa haka za a haka ji annabi adam wato aka rufar da ƙasa har ta canja ta zama tsoro ta gayyar wanda ta riga ta canja saboda rufewa a da idan za a gini a ainihin wurare wanda suke amfani da wannan ƙasa suka rufar da ita ta yi kwanaki saboda rufiyar da ta yi zai gama tana wani irin wari tana wari saboda haka ta canja kamanninta kalanta ya canja ta shiga juna saboda haka shi ma dan adam irin wannan kasa aka yi shi kalakan lahu adam min dini Allah ya halitta annabi adam daga tabo wata fasi ne bi ausani Allah ya tsifanta wannan tabo ko lakan da sifofi mabambanta wato a wani wurin ya ce inin lazim kamar bikin mustafi a wani wurin ya ce min hamai masnun wato kamar da ke turta fadi ai ai mutarayyir kasa wacce ta ainihin canja a wurin ya ce misal kalin kalmafar wato yana nan a bushe karau wato kamar ainihin kasko ya ya bushe wanda in ka taba za ka je yana kara ya annabi na adam a marra alayka tawaru na kusuwa alaikum shi yake domin tabo ko laka da kai annabi adam ya wuce zango zango ya ji zango zango wanda daga wannan zango zuwa wannan zango duk za a faɗa akwai zangon da za a kira shi hamayin mazunoni akwai zangon da za a kira shi tartani kalfahar duk zangon da yake akwai yadda ake kira kuma haka dan adam shi ma halittarsa farko yana nutufa a cikin mahaifiyarsa sai ya dawo mutuza wato ya dawo alaka ya dawo mutsa misali zalik kowanne arba'in na yawan wato yana canjawa daga dukkan mani ya dawo gudan jini ya dawo gudan tsoka a ai masa rafta a fitar masa da komai da komai a rubuta arzikinsa to inda zaka da muke canja wannan za ka isa ma kasa da aka yi babarsa annabi adam ta ringa jin zango zango daga wannan zango zuwa wannan zango duka Allah tabaraka wa ta'ala ce ainihin haka aka halitta dan adam duk za a ga mana iskar yadda abu yake da wannan halittar adam kenan inda an ga mana yadda aka halitta kasa to dan adam kuma gashi shi lamarin da yake yake wal jan shi kuma aljani wato aljanu aka kira jan wato abal jinni wato baban aljanun gaba daya shine iblis shedan shine baban aljanun to shi kuma sai aka halice shi Allah tabaraka wa ta'ala ce kada na mu min qablu ay qawli adam Allah halice shi tun kafin kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya halici annabi adam ya halici baban aljanun shine shedan dan ya halice shi kuma da adamu da Allah ya gaya mana ya halice shi daga kasa alaka shi kuma an halice shi ay min narin samum an halice shi daga wuta ainihin layu kana da mutum da ba ta da ainihin hayaki ba ta da ainihin abin da ya shafi doka irin wannan wuta aka halitta shi shi adamu an halitta shi daga kasa ne lokacin da Allah ya halitta shi ya aika mala'ika da gurin aka ce zai yi ko kasa da za a halitta kalifan Allah da ya je ba kasa sai ta masa magiya ta ringa masa magiya don Allah karka ne ne abin da za a kona ne ko da za a yi kaza ko da ne saba wa Allah sai ka magiya malaka da yake yi ya dawo Allah ya ce ya haka yake ai sai magiya ta rayu da kai shikenan sai ce to malaka ne ta yi ruwa shi ma da yake aka masa magiya sai shi ma da aka masa magiya sai ya dawo sai malaka da kirajiri ya ce daidai shi ma dai kasa ta masa magiya sai ya dawo sai Allah ta baraka da lalura malaka da rayu wato malakul mawti da yake shi ma da ta masa magiya ta ai shi ya turo ne wanda yake cewa don shi in bari shi turo ne sai daga fita cikin sai ya buci kasar da ya buke ta sai wato ainihin ita ne ya ɗebe ta ɗebe nau'o'in kasa ya kawo to dai yanzu wannan nau'o'i na kasa Allah ta baraka da nan to shi wannan kasa ne kai wanda ba ta so idan aka yi ta za a sa maka rai to da za a raba ta wannan rai ma ba ta so in an yi dan adam aka nuna masa idan za ka rai baya so saboda kai za a wata ta mala'ika wani kurmus mala'ika da rayu kai za ka yinka zamuransa yanda baya so aka dauko kasar to haka kuma baya so za a raba kasar da rai za a raba mai jiki da rai zai dauko ba don wannan ba da ainihin mala'ika zai ji tausayi ba zai raba kowa da jariri bai zo dauke shi bar jariri saboda yana suna Allah da ya turo shi saboda haka Allah da ya turo shi ba bukatar ganin wani abu Allah ya san inda zai da kowa ba ba zai iya daukar uwa a gaban yayanta ba ko da yaya ya bar uwa ba ba don yana tuna cewa Allah ya turo shi ba wato shi ma zai tausayi kamar yadda wannan malaiku suka yi ji tausayi su da kuma saboda haka Allah ta baraka ta sai ya yi yin halitta da gara da wannan to shi kuma shekan wanda ya zama so abokin adawa na ainihin annabi Adam Allah ya yi shi daga wuta wanda ba ta da ainihin hayaki ai san kullu ne da misali wuta ne wanda take ainihin shiga dukkan matsayin gashin mutum irin wannan wuta malamai magabata duk an bazai ta wani irin wuta ne amma malamai wuta irin take tana nan kamar wutan nefa ne kamar yadda haka wutan nefa ba ta da hayaki ba ta da ainihin wato toka amma kuma idan ta zaba adam za ta shiga dukkan ramin gashinsa za ta kona shi to irin wannan wuta irin ta ne aka halitta shelan arzikin ne saboda haka ka tuna ka gaya wa ainihin ya rasulallah wato ka gaya musu ka ambata musu isbala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min amal masnun wato
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون نعم طيب
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقوت ساجدين إلا إبليس أبي أن يكون مع الصالحين Allah tabaraka wa ta'ala ce to ka tuna musu ya rasulullah ko ga ya musu yayin da wani yake ce wa malaiku wato in kala ko ga malaika ce ne khaliqul bashar yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga malaiku zai halice mutum ne sabtani ne amai mutum za a rike shi daga ƙasa wacce take ainihin bishashiya wacce tana nan kamar kasko ita buye ka za ka fi karanta kuma daga laka wanda aka kwaba aka rubar da ita wato bakar laka wato daga wannan halin da ba ka kawai yana da shi shi bashar to wani za ka wani su idan Allah da baka karfi don na da na yi shi kuma ya kama su da suka yi tsanta wani bakin bi ne mabudu Allah da baka karfi a karfi a karfi bi hudu Allah ya sa masa wurinsa to baka wurin da mutane ne kuma ne kuma sujada ake gaya wa mala'iku tun da yake bin inayi kuma sujada da ainihin gaisuwa da ruhiya da Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya shi ya gama ya sa masa ruhi ya sa masa rai wato aka sa masa ruhi ruhin Allah shi yasa dan adam ya zama to abubuwa guda biyu kasa ne da ruhi ita kasa jiki kenan jiki shi da kasa aka yi saboda haka jiki yana son hutawa da zama kalan hutu kana hutawa wanda a yi bacci a yi waye a ji daɗi a ci abinci da jikin zai samu ya ƙara ainihin ƙiba ko ya ƙara kyau duka jiki abin da yake zuke nan saboda shiri ka ta aka yi shi shi kuma ruhi Allah ya ce da bafti fihi min ruhi na hura masa ruhi na ruhin Allah daga sama yake shi kuma kullum abin da yake zai koshi ya ƙara ƙiba ya kyau yana so a yi ibada ne a haura sama to ana ba da misali da aka halitta na gada maka sama sai aka samu iya ɗaya a sama ɗaya a ƙasa idan ya biya a jikin nan yawan kwanci hutawa cin abinci a yi nan ana nishi da girma nan ya shan ba duka idan mutum ya biya wannan sai wannan giya a rinka jan giya kan nan sai ya rinka kasa kasa baya samun tsoronka ba sai na kara kan wani nan kullum yana lodi yana kasa kasa ya biya wani jiki nan wannan kasa kasa zai kai shi har jahannama idan yi wasa yana tafiya kasa kasa da shi idan kuma ya biya ruhi ita kuma ruhi abincin da ibada ne azumi idan ka yi azumi sai ya yi biyan nan sama sai mutum ya rika ƙara sama sama idan kana yawan salloli sai a ƙara yanka sama kana ƙara fuskanto ma Allah sama sama har zuwa aljanna shi ruhi ibadarsa wato abincin da shi ne ibada lokacin da mutum yake yawan ibada sai ƙara kusanta da Allah tabaraka wa ta'ala yana aura sama shi kuma jiki abin da yake so kasa kullum ana yin kasa ana hutu baya son wahala baya son wani aiki na wahala in biya ka hada su tare idan mutum na kusa tafiya wa jiki sai ta kai shi wuta don nan kuka ka danne ka sake wa ruhi ka rinka sama sama sai mutum ya tafi aljanna saboda haka Allah ya ga wannan abubuwa guda biyu da ya hada sai ya ce wa mala'iku ma kura masa rinka kawai wannan zafi ku ba da kuma sujada sai da mala'iku kullu sai mala'iku su sujada dukkan su ajma'u gaba ɗayan su suka sujada wannan ta'kidi ne wato karfafa magana ne illa iblisa sai dai abacin ne ba ma aljanna da ta fara mai shedan shine yake yin sujada duka wannan ayoyi idan ya gama kawo su zai kawo da bayani ko ne da ke ina ma zai kawo su irin halin wato zai kawo rai a daga fassara zai kawo bayani su a zuba bayani saboda haka za a biyar da abubuwa suka faru suke saboda haka sai shi yana shine babban da yake aba shi ya yi tana shi ya yi an yi kuna ba su tafi ne ya zama ko tare da babu jada saboda shi ya ƙi saboda wasu abubuwa guda uku da za mu samu a gaba wato abubuwa da suka na yi jada wato ya aikata sabo ne guda uku suka ana da sujjada sannan abubuwa guda uku za mu same su a gaba na farko dai ya saba umarnin Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya yi ya zama to ya ki da umarnin Allah na biyu ba saka wato ya ce daga cikin tsarin jama'a jama'a rama ne duk lokacin da aka ce jama'a duka za su yi abu to ka zama guda da jama'a kar kana sallah kai kadai misali kar kana abubuwan kai kadai kana yi da jama'a saboda jama'a rama da kurba su zama azabu al-jama'atu rahmatu al-qurbatu azabu jama'a rama ne da kuma azaba ne to mala'iku duka ya zama sujjada amma shi kadai ya rabu laifi da biyu ya rabu da jama'a laifi na uku ya ki girmama abin da Allah ya girmama Allah ya girmama dan adam ya sa a yi masa sujjada shi kuma yake kai wannan da nake ganin sai da zuwa ka yi da kasa ni kuma da ka yi da wuta ya zan girmama shi saboda haka kin girmama wanda Allah ya girmama shi ma sabon Allah ne saboda haka yi wannan da mu dawo za mu yi akan wannan aya saboda bayanai mu suka kawo wannan ayoyi Allah ya saka mu da wannan Allah ya rubuta da mu Allah ya saka mu cikin mala'ikan da cikin wannan wata da Ramadan Allah ya rubuta da mu Allah ya rubuta da mu Allah ya rubuta da Thank you.